أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunanin da junanmu abin da zai amfani mu duniyar mu da kuma lahirar yau sha shida ga watan rabi sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya Nuwamba miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan zawiya a wannan gari namu na Kafancan. Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya mana jagoranci kan abin da zamu faɗa kuma yau halkan mu ta farko ita ce kan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke cikin sabon littafi na bulugul marami za mu tashi hadisi na 26 a irin bugun nawa malam yace wa an abi sam'i radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام idan jariri jan jariri ta mace idan jaririya ta mace ta yi wa mutum fitsari a jikinsa wacce bata fara shan bata fara shan abinci ba to shikenan ita za a wanke wannan fitsarin a cikin kayan mutum amma idan yaro ne namiji jariri wanda bai fara cin abinci ba kaga stage ɗaya kenan bai fara cin abinci ba sai yamma mutum fitsari shi ya yaba ruwa za a yi sai a wuce na mace wanda bata fara cin abu ba sai an wanke namiji wanda ya fara cin abu shi ba za a wanke ba yayyafa ruwa za a yi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشعر لما الله صلى الله عليه وسلم يا فرأ fi damil haidi cikin jinin al'ada yace yusibu sauban wanda jinin al'adan ya taba jikin tufafin mace ko namijin ma zai yi ka dauki matan ka daura ta a cinyarka ko wani abu makamacin haka sai jinin al'adan bisa kuskurewa sai fat din ya kauce ya tari muke ba mun ci haka zai faru ba da wuya hakan ya faru amma bisa kaddarawa sai ya taba riganka to to irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta'usuhu ma'ana ta ƙurusuhu bilma'i ita matan da kayan nata ya taɓa ta za ta wanki da jinin ya fito ko ya taɓa nata za a wanki kai ma da ka ɗauke ta ka abin nan a ta ƙurusuhu bilma'i za a wanke da ruwa sun matan sandawu sannan ta yayyafa ruwa kuma a jiki bayan an wanke sai a ƙara ɗibo ruwa a yayyafa kai ma da ta zauna a jikin riganka ko a yayin haka za mu ci a jikin riganka sai kai ma ka wanke sai ka yayyafa ruwa sun matusalli fi sannan sai a yi sallah a ciki ko da ko ana ganin alaman saint din kasan tun da jini ba zai yi ta kes gaba ɗaya ba sai an ga saint din tun da kuma sun kalla lokacin ba su da irin powerful powerful intelligent ya ko ba haka ba to za ka ga ganin irin asar din saint din za ka ce ko da ana ganin saint din alaman cewa ga an wanke jini na nan aka ce ba komai a yi sallah din wani abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa قالت خولة وتما تاد أكي كرنت لسنا خولة تاتي يا رسول الله يا من زن الله فإن لم يذهب الدم إذا أتى وانكي جن سيبي تكوبا قبا إيوها قال سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي يكفيك الماء هو يا وداتر إنتي حكي وانكي wannan state din ba wani abu ba wani abu wala ya duruki asaru wannan guragen nasa ba zai cutar da ke ba insha Allah babu wudu sabon babi malam ya ce babun nan kuma zai mana karatu ne kan alwala yaya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi magana kan alwala malam ya ce hadisi na farko a babin shine kuma hadisi na 29 a wannan littafi yace an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala manzon Allah yake laula an ashuka ala ummati da ba din ina gudun kanna matsa ma al'ummata ba la amartuhum bisuwaki da na umurce su da yin asuwaki ma kullu wudu'in kowane alula kowane alula sai an yi asuwaki sai ka kallo ganyen wannan itacen bishiya ka gugguge ka gugguge ka gugguge to maza Allah ya ce gudun kan na matsa wa al'umma ta kar a matsa musu shi yasa ban ce ya zama dole ba amma yana nan daga shi su to amma duk da haka in asuwakin bai samu ba sai aka ce mutum ma ya amfani da hannunsa ya gugguge yayin da ya zo kuma a nuna to amma wancan na asuwakin zaman kanshi yake ka gani ko mutane da yawa za su ta maka barazanar sunna sunna sunna da wani ya maka barazanar sunna suka ce ina asuwakin ka sai ga ido kuma ya yi wuki wuki an gani ko mu je gaba wani umran an karbo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna umran yake cewa anna an umran an karbo daga umran radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna usman radiyallahu ta'ala anhu san dai sayyidina usman da abi wa tu'i ya ce a kawo masa abin alwala ka kiyaye wannan abin alwala wa du'in wa du'in da fataha shi kuma shi kuma alolan karan kanta sunan alolan wudu buta da za a yi alola da ita ko abun da aka ɗiwo maka ruwa a ciki wadu shi kuma alolan sunanta wudu ban da larabci wa ke da wannan fataha eh fataha ruwa gamma alolan an gani ko to mu je gaba fagasara kafai salatan marratin sai shi sai na Usman sai ya wanke hannunsa su uku sun marmarmara sannan ya yi kufuran baki wasan shaka ya shaka ruwa wasan tsara ya fyace ruwa sun magasala wata hawu salasa marar sannan ya wanke fiskansa su uku a maimaice sun magasala ya dahul yumna ko sun magasala ya dahul yumna sannan ya wanke hannunsa na dama ila da mulki har zuwa gwiwan hannu shi ma dai salasa marar su uku a maimaice sun bar yusra sannan ya wanke hannunsa na hagu shi ma misla zalika misalin haka suma masa birasi sannan sai ya shafi kansa so daya ka gani ko shi kai ba a shafar sa so uku ko so biyu a so daya ne ka tafi ka dawo yawa summa gasala rijla wal yumna sannan ya wanke kafansa ta dama idan ka abai ne zuwa idan tsawo wannan kankashin da na wurin salata mara shi ma ya wanke shi so uku sun bar yusra sannan ya wanke ta hagu ita ma misra zalika misalin haka ثم قال sannan sai sayyidina Umar yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni da kaina na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a yayi alula na hawa wudu'i hada irin wannan alwalan tawa to anan wannan ba sani ban alura da wani abu wanda aka aka aka cire shi ba faɗa ba ko na abu da aka cire nan wurin kowa ya kalla a nemo mana me ya aka cire ba faɗa ba ta kana kallo na an dafa mun samun duba na samun ka ai na ganawa da da akwai abin da aka ce a cikin alula hannu shafan kunnuwa shafan kunnuwa ne aka ce me yasa ba an ba shafan kunnuwa ba saboda ana kirga shi a matsayin kai gaba daya saboda akwai ruwa yanzu za mu zo makaranta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafan kai ya shafa ya dawo bai zai kara sa ruwa ba sai ya shafan kunnen da hannunsa kawai to da wannan ruwan sai ta baka masa sai ya shafa kunnuwa tunda ya kawo kunnen shi ma ba wankewa ake yi shafan ne to da sai aka ce kuma ba sa rasau sannan sai ya shafi kansa idan ya hada da kan da kuma kunnen an gane wannan to za mu ji hadisi na gaba ta nake nan wannan hadisi yana karanta mana cewa ya halatta alwala su uku uku domin haka sai na Usman yayi yace kuma haka ya gama san Allah ya a cikin ruwaya na farko kenan ko wa ala wa an ali karramallahu wajhahu fi sifatul wurud an samu ruwaya daga Imam Ali akan sifan alula yake cewa ko kala yace wa masajid ra'sihi wahidatan sai manzon Allah ya tafi kansa so daya ka kiyaye wannan ka'ida duk inda ake shafa a alula so daidai ne duk inda ake wankewa to kana dama ka wanke ɗaya biyu uku kuma tsaya kalla duk inda shafa ne to ba a maimaitawa to ɗaya ne duk wurin da yake kuma wankewa ne to so uku uku ko so biyu ko so ɗaya an kiyaye ka'idan to fitar da wurin da ake shafa ne to ina da ina ne kunne da kai su ake ma shafa saboda haka su so ɗaya ne gani ko to za mu je na gaba وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء shi ma dai kan siffan yadda manzon Allah yake alwala yace wa masahabi sallallahu alaihi wasallam bi rasi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa fa aqbala bi yadihi wa adbara ya fuskantar da kan ya shafi kan haka wa adbara sannan ya dawo da shi an gani ko wa fi lafzin a wani lafazi bada bi muqaddami rasi ya fara shafan ne daga inda gashi yake fitowa al'ada daga nan gaban inda gashi ke fara fitowa ka san akwai wanda daga nan ne gashin take fara bar na ce kana ta hanyar sako ne ka san akwai wanda akwai wanda gashin daga nan yake farawa saboda yana da sanko a nan to kai yace daga nan zai fara a aka ce daga nan a al'adance inda gashi yake farawa daga nan za a fara shaban ka sai a tafi tabbatar ya kai kiyar ka gana ka gani to daga nan sai ka dawo da shi da haka shine yake mana magana nan wurin sai ya ce hatta za hawa bihi ma ila gaba har sai da manzo Allah ya tafi shi har zuwa tafi da hannaye nasa har zuwa kiya ka gani lokacin da hannunka na karshe ya zo ya taba kiyan naka to ya riga ya sauko har kafa ban sani ban an gani ka ga ya riga ya sauko har kafa ba da shi ga mutanen mu sun zama yan gayu a cikin ibada sai haka dai irin na mata to me gina kai ibada ma sai mata shi ta Allah ya fi mana وعن عبد الله بن عمرو radiyallahu ta a mun karasa ba ko sun maradda huma sannan ya dawo da su ila makanin lafi ba da aminu daga wurin da ya fara mana sai da ya dawo da shi hadiji gaban goshin ya dawo haka to bi tsaya tsakiyar kan ba sai da ya taho da shi har zuwa nan wani abdullahi bin amru radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abdullahi dan amru yaddan Allah ya kara tabbata a gare shi shi ma dai kan siffan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke alula kala yace ثم مسا برأسه سنما الله صلى الله عليه وسلم يشع في كنسا وأدخل إصبعين سباحتين في أذني كان نشا وكان يقول sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa sai ya shigar da hannayensa sabbaha dai wa'annan da ake yin tasbihi da shi kaga manzon Allah bai kira shi da sunan larabawa suke kira shi ba larabawa suna kiran wannan yatsan da suna sabbaba ne shan fada manzon Allah ka Allah da bani an sai bai kira shi sabbaba wanda jan fara sai yake sabbaha dai ne masu yin tasbihi sai yake sai ka sanya sabbaha dai ne fi udnai a cikin kullunsa zala da bani kenan ba a san mu da fadan mummunan kalma zagi zagi zagi kaga wa masa bi ibhamai zahir udnai sai ya shafa da wannan manyan yatsan bayan kunnuwansa shi samu a makaranta muke koya ma yaran mu waka sunayen yatsunan da larabci al'arabiya larabci al'arabiya ta dawo jinsarin karamin yatsa jinsarin mai bi masa wusta na sakiya sababa mai jan fada ibham yalla ke to yanzu kaga an yi amfani da kalmomin nan guda biyu yatsun nan guda biyu sabbaha dai kaga manzo Allah bai ce sababa ba kamar larabawa suke yi sai ce ibham shine wannan babban yaron to mu karanta sai ce masa bi ibhamai sai shafa da wannan manyan yatsun guda biyu kwara da ibham guda biyu ibhamai sai ya amfani da yatsun guda biyu wurin shafan bayan kunnuwa ai mun faɗa dama haka za ka sa in ka sa hannun yatsun nan naka guda ɗaya nan sai ka sa wayannan kwana-kwana ni dai kunne na akwai kwana-kwana amma na ba masa ne kaman bawo ko akwai idan ka gama nan sai kuma ka tawo da shi ta nan baya ka gani da sauri ya ke shi ne maza na sun da suna ke biya maka yisi na gaba ko mu tsaya nan wani abi ina to za mu tsaya nan Allahumma amfana bihi za mu koma hadisi na 26 wani abi samhin radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم مزال صلى الله عليه وسلم يا شيء يغسل من بول الجارية idan yarinya karama jaririya ta yi maka fitsari a jikin kayanka wacce bata fara cin abinci ba to sai an wanke kayan wa yurashu min bawlil gulani idan yaro ne karami wanda bai fara cin abinci ba ya maka fitsari to shi ba sai an wanke ba za a yayyafa ruwa ne to amma duka kasar Hausa duka yayyafa ruwa ce wannan kuskure ne amfanin karatu ke da za ka yi tunawa duka kasar hausa aka ake kai da yaro ya ji a ce ya barwa ya barwa ya barwa ya barwa amma ba haka bane a tsarin musulunci in dai yarinya ne jaririya ko yau aka haife ta ta maka fitsari ba za ta ce an wani amma in yaro ne karami namiji eh wanda jariri ya maka fitsari in dai bai fara shan bai fara cin abinci ba mama kawai yake wadatuwa da shi in ya maka fitsari ba za a wanke ba ya barwa za a yi wannan kuma hikima ne Allah kaɗai ya san menene hikima wa an asma bi abi bakr siddiq radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah ya ce fi damin haid cikin jinin al'ada yusibu tauba wanda zai samu tufafin mutum ko dai matan naka ko kuma kai aka ce ta husuru za ta zuba ruwa ma'ana sun mata sun mata bil ma sai ta zuba masa ruwa ta daure shi sun mata na ko tanzahu sanan da yayyaba ruwa a jiki sai a yi sallah kuma haka manzon Allah ya ce ma'ana ko da an ga alaman jinin in dai an wanke inda an ga lokacin kamar yadda muka faɗa a baya babu irin wayannan detergent din da ake amfani da su masu ƙarfi wanda zai iya penetrating din wannan wannan abin ba stain din ba to babu ai to ko ai an gode Allah ba ko ba haka ba amma haka suke wanke kayan nasu aka ce sun bata salli fi sannan sai kuma ya sallah an an wanke ko da ana ganin set din aka ce ba da amma indai an wanke an tabbatar an wanke to ba tsomawa a ruwa a cire ba a wanke sunan wankewa ne a tabbako a kai wana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa qalat qaula wata mata da ake kira da suna na na qaula ta ce ya rasulullah ya manzon Allah in lam yadhhabu dam idan aka wanke jinin bai tafi ba ga alamar shi ana gani zala ya ce sallallahu alaihi wasallam ya fi kilma'u ruwan ya wadata wala ya durki asaruhu guraban sa sai din ba zai cutar da kai ba kawai ka je ka sallah yayi sai sabon babi da muka shiga yau babul wudu'i babi kan alwala da abin da alwalan ta kunsa malam yace an abi hurairah radiyallahu ta'ala an an karbo daga abu hurairah idan Allah ya kara tabbata a gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laula an ashuka ala ummati da ba din ina gudun kan na matsa ma al'umma ta ba kan na matsa musu manzon Allah ya san matsi da ba din ina gudun kan na matsa wa al'umma ta ba la amartuhum bisuwak da na umurce su da yin aswaki ma kullu wudu'in yayin kowane alwala duk lokacin da ka zo alwala sai kai aswaki وعن وعن همرانا كو وعن همرانا yake cewa anna usmana radiyallahu ta'ala anhu da abi waduri yace wata rana sayyidina usman sai yace a kawo mai abun alwala da kawo mai abun alwala shine ma'ana waduri mun fada baya in kuma alwalan ne sai a ce wuduri to mu je fa ga salaka fai sai sayyidina usman ya wanke hannayensa su uku thumma man maza sannan yayi kurkuren baki wasan shaka kuma ya shaka ruwa wasan tara kuma ya fashi ثم غسل وجهه ثلاث مرات sannan sai ya wanke fiskansa su uku sun magasala yana hulyumna ilal misfaq sannan ya wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu shi ma salasa marat so uku sun mal yusra misla zalika sannan aka wanke barayin hagu hannun hagu kenan shi ma kutan kwacin haka so uku kenan sun ma masaha bi ra'asi sannan sai ya shafi kansa sun magasala rijla hulyumna sannan sai ya wanke kafarsa ta dama ilal ka'abaini zuwa ankul zuwa ilal kawunsa talata fara shi ma kaman an wanke ne su uku sun maljisra sannan aka wanke kafar hagu bisa da dalika misalin haka sun makala sai sai na usman ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni da idanuwana na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda na hawa na hawa wudu'i hada yayi alwala kwatankwaci irin wannan alwalan da dai muke wani ali karamallahu wajha fi sifatul wudu' an ruwaito daga imamu ali kan siffan alula ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yake cewa wa masajira fihi wahidatan sai manzon Allah ya shafi kansa su daya wa an abdullah bin zaid bin asim radiyallahu anhu ma fi sifatul wudu shi ma kan siffan alulan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yake cewa wa masaha bi ra'sihi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya shafi kansa fa aqbala ya tafi da hannun wa adbara ya dawo da hannun wa fi lafzin aw lafzi fada bi mukaddami rasi ya fara shafan ne daga gaban inda gashi ya fara fitowa hatta za zahaba bi ma qafawu hatta da manzon Allah ya kai hannunsa zuwa kiyansa sun marar da ma sannan ya dawo ila makanin lati bada fi zuwa ga wurin da ya fara shafan ka wan abdu wan abdullah bin amru radiyallahu ta'ala anhu ma fi fi zubatul wudu shi ma kan zuba man alulan manzon Allah yace kala yace summa masaha bi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya shafi kansa wa arkala isba'ayhi sabbahatayn sai ya shigar da hannayensa sabbaha din nan kwara biyu fi udnayhi a cikin kunnuwansa wa masaha bi ibhamai sannan ya shafa da ibhamansa manyan yatsunsa zahira udnayhi bayan kunnuwansa أكله أبو داود والنسائي هو النسائي أنا تيوا وصحاه الترمذي وقاه ابن خزيمة ابن خزيمة كما يا إنجل تاشي إمام النسائي إمام النسائي ذيك أنا mu je in akwai mai tambaya za mu tsaya nan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu kuma za mu je darasi na gaba. yadda ake wankewa su uku shine ka zuba ka wawanke ko ina da ko ina sai ka kara zubawa kara wawankewa ko ina da ko ina sai kara zubawa ka wanke ko ina da ko ina ka gama wannan sai koma da dan guna a a ai kai na ba shi kuma kaftin ne ai to mu je almajirin ka hukuncin wannan ya yi za mu zo mu karanta hadisi shi ma da idan Allah subhanahu wa ta'ala masha Allah a to ai mu kilas captain za ba shi zai abu a high school na mu je ita wani ya tambaye shi labara ba ne kaya Allah ya saka ayo a nan za ki sha addu'a sai ne sai kuma dama sai dama ba za a ba ki dafa kamfin ba sai ya rabu ya zo kan shi amma dai a ba shi kara yi tuya a manta da albasa to mu je to bismillah ba yake tambaya an gama ba to mu je mana mamar zan to gashi na sai a rarraba musu a fara ba manyan a wannan ga malam a ji a kai wa malam tambaya ga iyayen mu nan ga iyayen mu nan duka wa ba su su ma yana akwai kuma hannun su ya ma kai disin su alhamdulillah su wayan nan samarin akwai kuma hannun su da sun wari kawai suna jiran to an ce za a kare wani kwanta da hankalin za a kare to yi bismillah na'am kowane mala da sinata marati eh zai ne ke suma da makamala kurkuren baki da shakar ruwa eh ba ba ba ba a cewa su uku shi tunda ana kawo sura na manzon Allah ne yanda aka yi to ba mamaki manzon Allah ya so ɗaya ɗaya sura ka ba sai an bane ta amma mun ka ganin a nan kasar Hausa kamar yadda muke karantawa a cikin duka uku uku ake uku uku ne saboda haka tunda kaga an kawo wannan ruwayan wannan wata ce za mu zo wata ruwayan za ta biya su uku uku duka wa wa alaikum salam maulana almajiranka shagon kunni eh ba su yi sunna ba za mu ce ba su yi ba amma ba su yi sunna ba eh wannan ake sawa a ciki eh shi kuma wannan dan babban ta baya lallai wani tambaya kamar abu wani wanda ya fara tambaya na ka tsalle ku an kira ka yayin ki to za mu ci gaba to bismillah shi ma an wanke ai shi kenan an gama in an wanke ɗin ba komai eh ko da wurin ya tsaye saboda lokacin babu wannan powerful detergent din da ake amfani da su amma yanzu aka ga duk sai mutum ya amfani da detergent din powerful sun saboda wanke din saboda in ba haka ma mutum zai ji kunyan shiga cikin mutane ko ba haka ba to amma a can da haka nan kowa duk yake ta yawo Allah ya ce za mu yi darasi na gaba sira malam ya ce wusulu al-wusulu ila al-madinati isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa garin Madina wa awwalul juma'ati fil Islam da farkon sallar juma'a da aka fara yi a musulunci wa awwalu khutbatin fil islam da farkon hutuba da aka fara yi a musulunci malam yace lamma kharaja rasul sallallahu alaihi wasallama min quba yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga masallacin nan na quba qasidan al-madinatul munawwara yana liliban wannan gari mai tsarki mai daraja da ake kira da suna madina a haɓar bihin ansar larabawa na garin madina duk sai suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum mutaqalliduna suyubahu sun zazzara takobin su farihina suna masu murna mustabshirina suna masu farin ciki an gani ko suna masu bishara wa kad adrakatul juma'a fi dari hakika sallar juma'a ta riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hanya fa sallaha bi man ma'ahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar juma'a tare da wa'inda suke tare da shi minan musulmi ne daga cikin musulmai da suke wannan gari na kuma ba an gina masallaci ba yanzu mana ba kaman an gina masallaci a kuma ko da sai aka yi sallar juma'a a hanya sai wa'inda suke musulunta wa hadhihi awwal juma'a wannan ita ce farkon juma'a da aka yi a musulunci duk da an karanta littafi mai zurfi za a gaya maka a a garin madina an fara yin sallar juma kafin karusowar manzon Allah za a karanta wani to yanzu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinke da yanzu ake gaya mana wa khutbatuha aka ce da khutbar ta awwal khutbatin fil islam ce farkon khutba a musulunci to kar karaja li mulaqati ahlul madinati hakika mutanen garin madina sun fito domin su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ahum an-nisa tare da su akwai matayensu wa sibyan da yara kanana duka sun taho wal wala'idu da kuma wayan da yake bayi ne duka sun fito ya kulna suna yin waka suna rerawa suna cewa قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء suka rera wannan wakan kuma duk wanda zai fara wannan wurin sai ya faɗa aka buga mandi sai don mutum ya mutu aka buga mandi ko maza labi ta ramu ka gani su kenan daga nan sai wasu larabar musulunci suke cewa ya ganganci me aka buga ma gangan an gani ko ya danganci ne aka buga ma gangan to nan ne hukunci zai taso kowa a nan wurin ya karanta in ma ba karanta ba kaji yanzu ana sun lawa da yasu ya ce duk lokacin da kuka aurar da yarinyan ku a bubbuga ganga mutanen ganga ce lafiya a ce ai malam hamisu ne ke aurar da yarinyansa alhaji ko ba haka bane me hukun a koyi shi a bubbuga ganga hankalin mutane duk zai duf shi da duf wani irin ganga ne wanda ake aje ta a tsaye har ita za ga ana irin da to ka gani yadda ana ta irin da dan sarki to haka za ga ana bugawa to duk wanda ya ji ka lafiya ne ko ne ke faruwa ne shi ai wani ne ke aurar da yarinyar sa wanci to a wannan hadisin ne manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa ku boye neman auren ku kana neman aure ka ɓoye in ba ka ba wani dama bai san ka da alheri sai ya je ka sa ka malama mazani kana ji ko ka ɓoye amma manzo Allah ya ce was'alu mutum masaji idan an sa rana an zo magana daura auren haka ne a sa daura auren a cikin masallaci da aki da kaza sai a ce to a tsaya wane zai aure da yarinyar shi to alhaji kabiru zai aurar da yarinyarsa gawa kubura yarinyarsa kubura gawa ne da malam sai kowa ya sai kowa ya zauna to da an yi addu'a ka kowa ya sani daga yau wannan malam kabirin ya aure yarinyar nan kubura saboda ko da an gan su tare suna tafiya ba za ta ga wani shaidanci ba ko da an ga yarinyar nan da ciki yanzu ba za a ce a cikin banza ba ne za a ce malam kabiru ai aiki ya yi kyau ka gani to sai manzo Allah ya ce a sanya a masallaci sannan aka ce a buga tuf a buga ganga kowa ya ji kafin tun da garuruwan lokacin ba ya da yawa bai wuce kamar daga can zuwa can ba girman garin lokacin to da ka buga in dare yayi ka buga ganga haka kowa zai ji karan ta yaya dai ina ne muke tsaya a gidan wani ne yake aurar da yarinyarsa kun gani to haka dai aka buga sala al-batru alina aka ce wannan tauraruwan wanda yake cikin haske dan daren goma sha hudu sha biyar sha hudu sha hudu sha biyar to ala alaina ya hudu mana min saniyatil wada daga can can kasan gangaren inda ake kira da saniya daga nan manzon Allah ya ce wajabar shukuru alaina mu kuma da annabin nan ya baro can ya zo nan to wajibin mu ne mu gode wa Allah domin zuwan annabi cikin mu ba an sanar rahama bane da nima wajabar shukuru alaina mu godiya kan ya zama wajibi a gare mu ma da alillahi da babu wani wanda ya taba kira ta farkin Allah irin kiran da manzon Allah ya ka gani ku ayyuhal mab'uth bina ya kai wannan annabin da aka turo ka cikin mu jita bil amril muta'i ka zo da al'amarin da dole ne a masa biyayya ka ki biyayya a kai mutum wuta ka gani ko ɗayan baitin da ba ka wannan masala ce jita sharraftal madina ka zo ne don ka ƙara ɗaukaka wannan gari na madina ba wai garin ne zai ɗaukaka darajar annabi ba zuwan ka ne annabi wannan garin zai a to bai zuwa ga shiya ko yayin da ni da kai duka muna shaukin Allah ya kai mu garin madina ko ba ga bane to ai zuwan annabi ne ko yanzu ba ga ga ga ga wannan ga Jordan ka ji mutanen cewa za su je ne ruwan kama da Jordan ko saboda mene annabi bai je ba ba ruwanka amma can garin madina saboda annabi ya je sai garin madina ya kara sun daukan ya kara samun daukaka shine masu wakan suka cewa ji ita sharraftal madina ka zo don ka kara daukaka darajar madina kuma daga nan haka ne daga garin makka sai garin madina a daraja ji ita sharraftal madina sai ya ce mene marhaban ya khaira da lale lale marhaban da mafi alherin mai gayyatar mutane zuwa addinin Allah wannan shine darasin mu je gaba ko mu tsaya na a tsaya yaya dai su biya ce a tsaya kai ta ce a ci gaba ba an ce ba naka ba za mu ci gaba دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فقال مثلا لا تشكو مدينة صلى الله عليه وسلم نزول سوكان من زن الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار المهاجرين da kauna da soyayya da mutanen garin Madina suka nuna wa waɗanda suka yi hijira migrant din ikwatar islam yan uwantaka ta musulunci da aka kulla wacce ta fi yan uwantaka ta jini malam yace lamma da kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam al-madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo garin Madina kana la yamuru bi baiti min buyutil ansar manzon Allah bai taɓa wuce wani gida ba daga cikin gidajen da ke garin Madina illa sa'aluhu an yunazzala ay yanzila indahu faɗi ta sun roƙi manzon Allah ya sauka a wurin su dan Allah manzon Allah sauka a gidan nan namu mu samu albarkatin ka manzon Rasulullah alaihi wasallam sai ta ga masa hannu ta ga masa haka aka yi ta zuwa ana wucewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan wannan taguwan nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda wannan taguwan ta sauka tsaya to nan ne masauki na yake saboda haka da'uha fa innaha ma'mura haka manzo Allah ya faɗa mutane na kokarin rike mata linzami suna ta a ku tare ta innaha ma'mura ai da umarnin ta take tafiya in wurin ya zo inda za a zauna za ta tsaya da'uha fa innaha ma'mura shikenan zara sallallahu alaihi wa sallama wannan taguwar sai ta tafiya ta tafiya tana zuwa wani wuri sai ta tsaya ta tsaya ta daga kai ta kallanan ta kallanan ta kallanan fa bara sai ta tunkuya da kanta sai aka fara murna to amma matsala guda daya wannan filin da taguwar ta kwanta filin wasu magada ne filin wasu magada ne ainihin da nan aka samu wasu rijalai malam aka yi wurin kudi aka ce an siya kawai sai wasu cewa suka yi ai a bar mu annabi manzo Allah ya sha ai haƙƙin marayu ne saboda haka abin da ake yi yanzu kurakurai ne a ce saboda gida na marayu ne a kwace a gina masallaci ko a gina islamiyya wannan kuskure ne sai in su ne magadan wilingi suka ce to mun ba da dokan filin babanmu a mana masallaci ko a mana islamiyya a nan garin na an an kwace wani wuri na marayu da aka yi Allah ya shirye mu ban faɗa ba kuma ba ruwa na alalan ni ban faɗa ba karatu ne biyu ratsi na yi an gani ko to yanzu kafin a gama gina wannan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin nan ai manzon Allah ba zai tafi na waje ba ko ba haka ba to yanzu ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne lamba na biyu falabala inda abi ayyub al-ansari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka gidan wannan mutumin mutumin kirki da ake kira da suna Abu Ayyub al-Ansari fi durin asfal an gani ko amma kafin hawan manzon Allah sama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara zama ne a ɗakin ƙasa kenan tun da akwai beni an gane ko to kuma ka san irin benin dan zai zamanto azara ne da dan ciyawa da wannan to manzon Allah yana kasa to sai yaron wannan Abu Ayyub al-Ansari din aka samu atas sai ya tunkuda wani robar ruwa malam ko wani abu ruwa ai ko ruwa ya malala hankalin wannan bawan Allah ya tashi Abu Ayyub al-Ansari yayi ta yayi ta tsane tsane ana ta saboda kada ruwan ma ya ɗauko wa manzon Allah hankali kai bacin ne da ba a yi ba kenan wannan garin Allah na waye waye zo yi ta roƙon manzon Allah dan hakan farko ya ce manzon Allah ya Hausa ya ce a manzon Allah ya ce saboda mutane da ke zuwa gaisuwa da ziyara a ce ai ta hawa bene zai zama damuwa to sai shi Abu Ayyub al-Ansari ya iya gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaga wannan yaron ne ya ja mana aiki aka yi ta tsanan tsanin ciya saboda kada ruwa to ni dai ina jin tsoro ma a ce wai ga wani mutum wai ɗaji shi na saman annabi shi dai ba hankalin shi dai bai da tsoron manzon Allah sun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ke bar za a koma sama sai a koma sama an gani ko liyakuna aufaka bi bizari'i ya ce domin ya zama da an yi haka ne domin ya zama to an sauƙaƙa wa masu ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka sace mutumin kirki ko wannan Abu Ayyub al-Ansari din akwai wanda suka ci shi kuɗi a garin Madina amma Allah subhanahu wata'ala sai ya zabi ya sauka a gidan shi ya sauka a gidan shi babu abinci a gidan Abu Ayyub al-Ansari sai farau-farau kusa farau-farau wani irin dan gogo ne haka Birish, bai da komai sai wannan barau-barau ɗin. To, amma da yake ba ƙarya, bai ce bari ya ciwo gashi ba. Da ya ɗauko wannan farau-farau yana murna cewa yanzu abin da ke gidan shi manzon Allah ma zai sha ya ya kuma kawo manzon Allah cikin farin ciki manzon Allah ya karɓa ya sha wannan farau-farau ɗin. ishara zuwa cewa mu daina ɗaura mu kanmu da kanmu shi abinda ba za ka iya ba ka je ka yi kawai da ka yi baki ka ce kai dole sai ka je ka zo kaji guda biyar ka yi wani aka ce a abin nan da kake da shi a gida wanda kai da iyalan da kuke ji ba wannan bakon ba wannan bakon amma ba in kana da wadata arma ko bai gane karatun ba ba ne kai hidima an gane wannan ko wannan mutum ya nuna mana cewa da abin da kake da shi shine zaka iya wannan hidima da shi mu je daura ma kanmu abin da ya fi karfin in wani ne sai ya ji ya ciwo ba shi ya abin nan amma wannan farfaro din haka shi da kuma yana murna na jin daɗi duk ya sauka a gidana ga ma zai ci abincin gidana ya miƙa wa manzon Allah kuma manzon Allah ya karɓa cikin jin daɗi ko manzon Allah ya sha a lokacin da ga manyan manyan masu kuɗi ba Allah duk da je in zai sauka cikin su to wannan darasi ne a gare mu mu daina ba kanmu wahala sai mun yi baki abin da ke gidan nan mu bayar in ya so daga bayan sai a shirya ne wani liyaba wani da ma kana da kuɗi to ba laifin ka mai hidima tun farko kai an gane wannan ma ba ka da wadata to a tsaya a wannan abin da ke gida in ma dumame ne ko ita a yi dumame ko abin ne ko amma za ga mutane za ga mutane ana ɗan ce shi ma sunna ne ai aka ba ka yi ma daga shi ma wannan sunna ne ai an ya gama annabi sai a wannan sunna ne idan an gama cin wannan kuma sai a dace ya sauka sai a kawo shi ke saman ya gaya masu wani cewa malam zan zo gobe kaza kaza kaza to kaga wannan wani abu ne daban ko wani abu ne wannan ne Allah ya ba mu dukkan ya wa gar kana al-ansaru yuhibbunahu yuhibbuna man hajara ilayhi haka ce sun mutanen Madina sun kasance suna son wanda suka yi hijira zuwa gare su wa yusirunahum ala anfusihim suna ma titita su akan kawunan su ka gani ko hatta innahum tanaza'u fi nuzuli har sai da ma aka rika jayayya ni zan sauke wannan wani na ni ne zan sauke shi daji na ba akwai dakuna guda uku ba komai ba shi ka bani shi a wani a ni ne nake da dakuna biyar ka gaya min dakuna eh sauran ma ba da kai bane ba duk ba sai da koro so da eh har sai suka yi yin jayayya haka fa haka mun qur'a bainu sai aka yi qur'a tsakanin ni na ce zan sauki mutane uku nan kai ka ce a kai za ka sauke su to ai koyi a wanda ya shi shi ke nan sai a koyi a wanda ya fara sai ya dauke su shi ke nan haka aka kai kai dan wani haka bari kai har sai da ya koma mutum sai ya shigo da kai gidan shi sai ya kirawo matan shi na farko Aisha Fati zo nan sai ya ce ma wannan mutumin da ya dawo da ya zo da garin Makka ka ga wayannan matan nawa kaga wayannan matan da kake gani guda biyu duka mata na ne a cikin suka duba wacce ce ta maka da ka zaba shi kenan zan rabu da ita ta gama idda ka aure ta haka shi kuma wannan mutumin da ya zo daga maka ya ce a zaba duk wacce ka ta maka za ka zaci uwar gidan a aikin mai da malama wani za ka tafi ruwan gida za ka dawo kuwa murya ka gani to haka aka yi ta yi kawai sai ki doke sanci a nasarki shi kenan yanzu da gona ya kare tare da shi yanzu na sake ki saki daya da kin gama idda kuma ga miji a miki to haka aka yi ta yi haka zuwa ka harin yan wantaka shine yanzu malam zai mana sai malam yace summa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akha bainahu ukhwatan islamiyya sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wata irin yan uwantaka yan uwantaka ta musulunci allafat qulubi qulubi wanda ta tausa ta zukatan su sai a ce kai dan garin maka ko to ga dan garin madina wannan ya zama dan wanka shikenan wurin aikin ku da ne yanzu sai ka zo ka ce ku yara ne ba ya yara da musu yaran zai ga ce to ni yana da danin naira miliyan ɗari uku ne to yanzu na raba wannan naira miliyan ɗari uku zuwa gida biyu cat ga miliyan ɗari da ni kuma nan tare da koyi sai mu ci gaba tare na ta haka sai dai janin su sai suka raba shi sai a ba wani ɗin ya wuce nake tunani ba ai shi ne wani malami yake cewa ba za a taɓa yin irin wannan yan wata kamfa daga nan har duniya ta kare su yanzu ba yanzu mu wani ɗan uwan kamar da kan haushi ya samu kuɗi yanzu abin da muke wayan gari kenan ba wai wanda ya zo daga wani gari ba ba na jikin ma kana jin haushi ya zama mai kuɗi ne saboda kana tunanin ya zama mai kuɗi ba zai rika maka biyayya ba ko ba za ka rika biya ai kes din kenan ai kaga dan uwanka yana jin haushin kai kuɗi wai kar in ya sa ka abu ne ka ki ko kuma ya je na controlling ɗinka shi ne abin da ya sa wani ke jin haushi to amma haka suka rika rabuwa da matan suna ba wa yanzu suka raba dukiyoyinsu suna ba wa yanzu duka haka suka yi shi ba aka ce yan uwantakan da ba a taɓa yin irinta ba ja'alatum kanani ka duba ka gani ja'alatum ka shay'in wahidin aka sanya suka zamanto kaman abu daya da wannan da yazo daga Makka da wannan wanda yazo daga Jike Madina sai suka zamanto kaman abu daya ne jari na miliyan ɗari uku ne na raba gida biyu na maka hamsin ɗari da hamsin na rike ɗari da hamsin kaga za mu faro tare tare ke nan yanzu to haka aka kai mutum ɗaya ne aka ce da aka ba shi dukiya ya ce ba na bukata nuna min ina kasuwa take kuɗi mai yawa aka ba shi ya ce ba na su nuna min ina kasuwa take shi na Abdulrahman bin Auf Abdulrahman bin Auf ka ce nuna mu wannan dan uwan nashi ya kai shi kara wurin manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi na raba dukiya na na bashi rabi ya ce wai baya so wai a nuna ne kasuwa shi haka kuka yi haka a ji a kira Abdulrahman aka kirawo Abdulrahman bin Auf aka ce garin yaya kai aka yi haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina san ni da kaina ne na ganin yaya zan jarraba akan kasuwanci ba wai dukiyar wani ba manzo Allah ya ce to Allah ya maka albarka cikin kasuwancin ka shine ya kai matsayin da manzo Allah ya ce da zai kasa kasa da sai an yi rubuci akan sunanka ya ɗibo kasa a nan wurin ku ya zo ya kasa sai an yi rubuci akan sunanka kuma haka aikin mutu wasu ne da zaman to duk cikin sabon annabawan da ya kashe ne eh to sai Ibrahim ya aure ka fa askara duk abun annabi wanda yake shiru kuma abin da zamu dauka kenan Allahumma anfa'na bihi to da zamu ji da sun na ga lokaci da ya fara ta ko da miki shira ka gani to za mu je miki shira mu je to mu je mu je mu je darasi na gaba ahwal shakhsiyya أهوال الشخصية التوع sai a kuna wanne ma ke wurin ku ne a wannan na tv ne dauka a to na gana wa na gana wa tv ga na to mu ce ai shi kenan tunda ba Allah ya biya maka wani da su ai na muka tsaya wannan nabi hukumuha wa hikmat shar'i shar'iyyati min mashru'i min mashru'iyyatiha malam yace menene hikima da kuma hukunci na shari'ar musulunci a cikin shar'anta wannan neman auren malam yace innaha min muqaddimati zuwa neman auren yana daga cikin abubuwan da ake gabatarwa kafin ai aure tukunna neman auren ma'ana ka dan fara magana da yarinya ku banci juna kafin a kai auren shi ake magana yanzu a kai liyarifa kullum min alqabi baini ala al-akhar domin kowane ɗaya ya san ɗaya sabanin kawai kana zaune kawai sai a ce mata an mata miji an jima ma za a kai ta taki zai zama to wani iri to amma ka zo kun yi magana a'a kai ne malam arma eh ni ne malam arma sai Allah eh wallahi ni ne ai na samu labarin ki sunan ki Aisha kaza kaza shi ne da kasa ma bacci na kasa sukuni na ga da ibban zo na yi magana da ke ba ba mamaki na iya rasa raina da yake sani kaunanki da soyayya ki ta riga ta mamaye zuciya na amma yace da zo na fara nema daga wurin ki kafin mu je gaba to kaga ita kuma daga nan sai ta auna sai ta gani kaga akalla an san juna yanzu sabanin a ce sai an kawo ɗakin miji ko za ta bude ido sai ta gan shi a ji an yaka da kuma Allah subhanahu wataala sai ya na musu albarka to yawa ba ba taba ganin matan ba sun dawo gona ne kawai aka ce ai ga matan ladan gunar ba lashi ladan biyayya ne ga iyaye domin da ka gani to shi ne malam yake gaya maka cewa dalilin da yasa ake shar'anta a fara ganawa a tattauna tsakanin saurayi da budurwa shine domin su samu fahimtar juna san juna فإذا ما وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج ما لا يمكن إذا أتصام سادوا إن النجانا وانا مجانا والتجاوب كي مجانا تأنسى cewa ina son ina son na yi maganar aure ne ke shi in dai fara zuwa tukunna in nemi soyayyar ki in dai ba wani wanda ya riga ni to na ina ki in ma akwai wani wanda ya riga ni ba sai da magana ba to ni ma a sa ni a cikin layin marima ka san da wuya da wuya dan na ƙara faɗa da babban murya samari a ji a kiyaye da wuya ta ga budurwa ba ta da wani saurayi da suke so ko da shi saurayin bai zo ya mata magana ba ta kalle shi a zuciyar da rika ji ita sai wani ta rika ji sai su bi na gani ko ana ta da wasu wala ko da ko su sun ya ta zuwa ya magana ita ta rika ji mata to idan ka zo neman aurenta sai ka ce to kana son ko da daga cikin layin manemanci a sana ni ma ne ya zama to ina cikin sau cikin sauyin masu so masu son kuma wanda bai ɓoye ba ya zo ya bayyana ina fatan in Allah ma ya bani nasara da sa'a duk da guje waɗannan su arma ne su malam Buhari duk da guje su ko kana ne to sai ka faɗa wasu kalmomi almuhim kalmomin da za ka iya jan ra'ayinta har ta iya samun wani tasiri a kanka malam zai ce idan aka samu wannan fahimta amkanan ikdam ala zuwaj to wannan ne zai iya bada dama sai a je mataki na gaba kan matsala na aure allazi huwa rabitatun da'ima fil hayat wanda yake ita ce wani daura wanda ke tabbatar da zamantakewa na har abada ai da an daura aure to da kai da matan ana muku fata ne na har abada a rayu in ka wani abu ya fito wanda ba a fata ne ko ba haka ba ko da ana buƙatar zaman ya zaman to zama ne na har abada wa ko wata ne arin janibani da kuma samun natsuwan bangarorin guda biyu to daga nan wurin ne zaka gano a shi daga cikin fa'idan aure shine kai da kake neman auren da ita da za a aura a samu natsuwa a cikin zaman auren litaskuru shikenan alaji suna ka gani ko litaskuru ne ha domin a samu natsuwa kai hankalin ta ba a kwance ba ita hankalin ta a kwance aka ce ba aure bane wannan an gani ko kai hankalin ka yana kwance ita na ta a tashe aka ce ba aure bane ana son a matsayin aure hankalin ka na kwance hankalin ka na kwance an san ba a daga an sabani ba wannan zai zai wuce an gane wannan amma a ce an yi aure ba zaman lafiya ba a so in an in an objective of marriage has been defeated ba a da bukatar irin wannan auren sai malam ya ce ila annahu ila annahu yumkin at-ta'ayush bainahuma bi salami sai yadda zai zama to za su iya rayuwa cikin lumana da aminci wa aman karai wa aman da amana da aminci din kenan wa sa'ada da samun rabo wa wa'al hubbi da ainihin samun tantagaryen soyayya wa'al shine kamar a ce burgani na soyayya wanda in soyayyar ka ya shiga ba zai shiga ba ba burgami ba kenan a ji wanka ka kuɗi kuɗi ka fita ne sai in kai ne ka sa hannu ka fito to shi ne malam yake maka magana ne wani mi'anina da kuma samun natsuwa har ila yau wa yi a hadafin saniya shi ne ainihin target ɗin da ake nema ya harisu alaiha aljani ya harisu alaiha jani wanda dukkanin ma'aurata ake nema ya harisu alaiha jani zauji wa zauja wanda dukkanin ma'auratan suke nema ɓarayin miji da ɓarayin mata wal ahal sai ce ba ma miji da matan ba har da iyalan duka abin da ake fata ke a yi aure a ji shuru wala duk bayan shekara sai da ke jin suna shuru wala duk bayan shekara ne daga ne daga ne an saka wani me da ganin ne walan bari kana cuta da ke ji aiki kana ke ji basir bai lalata ni ba kaga wanda yawa basir ne kaga wanda yawa basir ne sai yaya daga tashi da nake ba basir a tare da ni Allah ya sani malin ka shiru da sharadin neman auren ba daura auren ba sharadin neman auren malin yace alkitbatu muqaddamatu lizwaj neman auren kamar a ce zuwa tadi da kake yi muqaddima ce abin gabatarwa ne da zuwa zan aure duk wanda kaga yana zuwa tari to bisa kyakkyawan zato da ake yi masa zai aure wannan yarinyar bana dai abin da samari aka kirkiro yanzu wai da suna wai rage dare sai kawai yaro ya zo ya tsaya gobe gidan kawai a kirawo mai yarinyar ka ya zo ya zauna ya fata mata lokaci sai kuma ya ce wa shi karatu zai ko ba yi ana kallo na ba a yi ne ya gan bata maka da ya bata mu yarinyar ka lokaci sai ce wai da ta ce ya to sai ai karatu zan yi ne dama just friendship ne kawai ta abu san boko wai dama just friendship ne kawai in ma ka samu ba wai shawara kunya sai ce ai rage da rai wai ko kai zauna a gida ba abin yi wani shi ne kirkiro wai zuwa tadi ko ba gidanka in kana da gora Najeriya zai fada mai Allah ma ai yasa wasu iyayen suke yin haka da zaran ka zo yau an kyale ka gobe ka zo an kyale ka jibi kana zuwa sai a daga gona kana shigowa kana tuka ina wani wa ina gaji alaji idan ka je gida ka ce baban ku ina neman shi zo mu tattauna kan yadda za a billo maganar auren nan naka da wanda yariyar na wani larai daga nan ba da biye ai sabuni wasu yaya ga suke suna kallon ka ka zo na ɗaya ka zo na biyu to a zuwan ka na uku sai a shi da kanshi ma zai ke a dan hari kina ita kuma yana baba ga baba ya kai ina cha zo na zo na ina neman ka ina ga jiya kai ne dan gidan Alhaji Abubakar ko Ibrahim ba cha dan gidan Alhaji Ibrahim a'a Alhaji Ibrahim na layi na cha ai na layi na layi zai oh na gane kuma gidan su ba su idan ka zai kaje ni ina gaishe shi kuma wai ya zo ina neman shi tun da ka bada zuwa nan gida a zuwa a san yadda za a fito da maganar auren nan dai a gaya za a shirya to daga nan idan ba da gaske kin a kara ganin shi in san hali da yare ki ya gaba wanda yake na ga gawa wai a a ai da bai da san hali da yare ne sai ya ce ma yare ke da ma ka baban ki dan gaggawa da an fara zuwa kawai sai magana aure ina ina cewa zai Allah ya fi mu shi ne malam yace al-hikba shi wannan maganar da ake farawa tsakanin saurayi da budurwa shine abin introduction na maganar aure wa wasilatu kuma tsani ne channel ne min wasailihi daga process na auren fa in kana ziwaji mubahan idan ya zamanto auren halal ne shar'an a shari'ance kana da kitba mubahan to ne wannan taɗin ma ya zama tun halal wa in kana haramun in wannan kitba din process din in ya zama tun haramun ne ma'ana neman ta hanyar da aka biyo wurin neman aure in ya zama tun haramun ne hiya ukura haramun ita ma ɗayan ya zama tun haramun misali neman aure shi idda ai haramun ne to da ka taɗin da matan da wannan matan ya zama haramun an gani neman aure cikin ta kaba ka gani wannan idda ai idda in mace na idda ai ba za a nemi auren ta ba in mace na cikin takaba ai ba za a nemi auren ta ba ko ba haka ba to idan ka nemi aure a cikin wannan to aka ce neman auren haramu ne kawai auren ma haramu ne an gani shi ne ma ne yake magana mu je gaba walakin nahu qad yujidu mani'u shar'i ma ya ce hakika za a iya samun wani abu daga cikin shari'a wanda zai hana muwaqqatan min al-hidmati na wani lokaci na neman auren wanda dalili za ya samu wanda za a ce saboda dalili kaza to neman auren wanci ya haramta tukunna na wani ɗan lokaci wa min samma daga wannan wurin ne yushtarar li ibahati da kidbati shafan ake shar'anta sharaɗi kwara biyu a neman aure ko zuwa taɗi na ɗaya a shafin awwal sharaɗi na farko Allah ta kuna muradu kidbatuha maktubatan lil ghaib kada ya zamanto wani ya riga ka neman aurenta sharaɗi na farko kenan idan aka ce wani ya riga ka neman auren wanki to kai ba a yanke ka je ka nema ba misali malam mamu da namu nan Allah ya kara masa lafiya shi kenan mun san yana neman yarinyar nan da aure har kuma baki ya karkata dama kuma wasu wasan ce inda baki ya karkata nan yau yake zuba kawai sai dai kuma ka shiga malam Buhari a malam ma'aji yaro ya mal a za mu zo wannan karatu inda baki ya karkata inda yake zuba za mu zo wannan karatu shi ma za mu zo kwatar da hankalinka in ba ni ba yau gobe za ni an ga aka ce to kai baya halatta ka ce to shine karatun da malam yake magana za mu zo yin shi ila yau ko gobe malam yace me yasa saboda hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shine aka ce limar wawu shekani din da kaga an ce limar wawu shekani ana magana Bukhari da Muslim kenan saboda hadisin da suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtibu ahadukum ala hijbati abihi kada ɗaya daga cikin ku ya nemi aure akan auren dan uwansa akan neman auren dan uwansa wani na neman aure kai ma ka je kara nema hatta yin fa har sai ya aure ta auyitura ko kuma ce ya fasa a bari ya aure ta shi ke magana ya tare ko ba ya fasa shi gaskiya dama na zo rage dare ne a kasa a nan to mu ba ma yarda da wani to na fasa to shi ke to daga nan sai malam buhari sai ya shiga ko malam muhammad sani sai ya shiga an gani ko na biyu malam ya ce fa'ida ma faɗaba ko? fa'ida ma faɗaba rajin ibrahim to idan mutum ya fara magana akan neman auren yarinya mace har aka fara magana ko za a fara zuwa tadi to ita wannan matan fala ya fulula hala min kam ta samu ba ta fita da ɗaya daga cikin halayen nan guda biyar hali na farko lokaci ya riga ya kai Allahumma amfana ni to daga nan ne zaka ji idan wani ya fara magana da ita wani zai nema in ya halatta to hali na biyu shine kaza hali na uku shine kaza hali na hudu shine kaza hali na biyar shine kaza duk za mu gani a karatunmu na gobe kuma gobe shine darasi da farko Allah ya san na san gobe za a ga mutane su kuku masu da ka gani gobe ne za su lalle yanzu mun samu awa ɗaya da minti biyu da fara to a duba na akwai mai tambaya ɗaya biyu in babu za mu hakura ma mu tashi karfe tara ya riga ya shiga kuma dama mun ce karfe tara za a rika tashi kaga har ya kai da minti goma alaikum salam na'am za a yi shi bayan kabbaran harama ne ko ko a wani
addu'an buɗe sallah bayan kabbaran harama shi ne za ka gani manya ɗan yi shiru sai ya addu'a Allahumma bayan bai na bayan qataya kama ba su bayan mashi wal maghrib Allahumma nake min qataya kama ba su kama na ta kawo da bi da haka bayan kabbaran harama